العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta asabat 17 ga watan al-muharram shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke darasi a wannan littafi na alwajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz na Sheikh Abdul Azim Ibn Badawi hafizahullah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin kitabul buyu'i ana batu dangane da nau'i na bai'ul garar wanda shari'a ta hana a ƙarshensa ne muka tsaya inda ake magana akan asbul fahli ko gaba na gaba cikin ababen da shari'a ta hana ta'allake da cinikayya shine bai'u ma laysa indahu mutum ya sai da abin da baya wajensa eh nan ne muka muka tsaya nan ne zamu tashi bai'u ma laysa indahu wato mutum ya sai da abin da baya wajensa wannan ma shari'a ta hana an hakimu bin hizamin kala qultu ya rasulullah ar-rajulu yas'aluni al-bay'a wa laysa 'indi afa abi'uhu kala la tabi' ma laysa indak an samu daga hakim ibn hizam yace ya tambayi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya Rasulallah, mutum ne yake tambaya ta in saida masa abu, in saida masa haja, walaisa indi kuma abun baya waje na ma'ana ban da shi bana mallakarsa. Afa ubayi'uhu, afa abi'uhu, shin na saida masa? Kawada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tabi'a ma laysa inda kada ka sai da abin da baya wajenka. Allahumma illa an kawo mutum ne ciniki a bisa tsari wanda yake na salabi. To wannan shari'a ta halatta. Amma abin da baka rike shi a hannunka ba, baka mallake shi ba, bai zan yana tare da kai ka san sifarsa ba, ka san menene kunshe da shi, to ba za ka saida ba. Misali mota ne kawai mota a kwatano za ka je kwatano ka siyo mota ya ce nau'i kaza kawai sai kuka yi ciniki to kaga wannan bai halatta ba sai ka je ka ɗauko ta kaga yaya take tunda ba sabuwa ba ce ko mashin tunda ba sabo ba ne to sai ka je ka kawo masa shi ya gan shi kai ma ka ga ƙimarsa shi ma ya ga ƙimarsa tukunna sai a ciniki ka saida masa amma abin da baya wajenka ba za ka saida shi ba mun fahimci bayanin ko Allah ya samu dace amma abin da aka riga aka san sifarsa kuma dama kasuwar ka ce ka saba yi kana sai da kayan kuma kayan an san sifarsa yanzu ya yanke a wajenka amma kuma za ka yi oda a kawo maka to irin wannan ba laifi ba ne malamai sun jatsa za ka iya sai da shi a yi ciniki tunda an riga an san sifarsa ayyananniya kai mai sayarwa ka san sifarsa shi ma mai saya ya san sifarsa ayyananniyar sifa to wannan ba laifi ba ne bandir ne na omo ko bandir ne na nau'in atamfa ka riga ka san shi shi ma ya riga ya san shi to ina so a kawo min irin wannan nawa za ka sayar min nawa za ka saya to irin wannan babu laifi dan an yi dama ka saba sayarwa kana kawowa kuma an san sifar shi ma ya san sifar Allah ya samu dace nau'i na uku ya ce bai'ul mabi'i qabla qabdihi wato mutum ya sai da abin da ya saya kafin ya amsa ka sayi abu kai kuma sai ka sai da shi kafin ka amsa kaya ne ka saye shi eh ka saya amma bai zo hannunka ka ɗauko shi ka kawo shi wajenka ba ma'ana a shagon wani ka saya ko ka saye shi a kamfani ne ko ka je ka ka saye shi a gona amfanin gona ne sai ka saya a gona baka riga ka ɗebo kayan ba ka kawo rumfarka ko ka kawo sto ɗinka ko ka kawo inda za ka adana tukunna mai saya ya zo shi shi kuma ya saya a wajenka kawai sai ka ce ai kana da kaya a waje kaza nawa zai saya ta wannan mashari'a ta hana mun gane salon ko ko ba mu gane kwatancen ba yawwa to irin wannan mashari'a ta hana misali buhuna ne sai ka je ka saya kawai a abin nan ajeji an tuttura buhuna na gero ne an cashe ko buhunan shinkafa ne an cashe suna nan ajeji sai ka saye su ka ba da kuɗin amma baka ɗebo ka taho da su cikin gari ba ko ka je shagon wani ko kuma ka yi odan kaya a kamfani ka je ka biya a kamfani akawuntan don su ya karɓa an baka takarda na purchase za ka je ka ɗebi kaya kaza a wajen stoki ba ai ana haka a kasuwa ko sai ka tura motarka sai a je a ɗebo a trailer sai a kawo maka daga lagos ko daga kano to kawai sai wani ya zo shi yana neman kaya kaza ka ce ai kana da shi ai ka saya to nawa za ka sayar mun sai a yi ciniki amma ba ka ɗebo ba to wannan mashari'a ta hana ka bari sai ka ɗebo kayan ka ka kawo idan ka kawo tukunna ko da ku an san siffar kaya sai ka bari sai ka ɗebo ka kawo shi inda za ka ajiye tukunna mai saya shi kuma sai ya saya ka ɗebo shi kayan naka daga lagos ka kawo kano nan ne sto ɗinka yake ka sa shi a sto sai ka ce kana da kaya kaza a sto ɗinka a kano nawa zai saya ka riga ka ɗebo yanzu ka kawo yana cikin hauza ɗinka to wannan ya halatta amma baka riga ka ɗebo kayan ba shari'a ba ta yadda ba bai ulmabi'i qabla qabbi gabanin ka amsa a a an bin abbas in qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yaqbida qala ibn abbas wa ahsibu kulla shay'in bi manzilati at'am hadisi ne bukhari da muslim suka kawo daga abdullahi dan abbasin Allah ya yarda da su yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ibta'a ta'aman duk wanda ya sayi abinci fala yabi'hu to kada ya saida shi hatta ya qabidahu sai ya amsa sai ya amshi kayan ya ɗebo shi yana ƙarƙashin ikonsa yanzu ba ƙarƙashin ikon wanda ya saya a wajen nasa ya yi intikalinsa daga ikon wancan daga mulkinsa shagonsa ne farfajiyar stoɗinsa ne ko abin da ya kama da haka ya kawo wajensa tukunna sai ya sai da ƙalibin abbasin sai abdullahi dan abbasin ya ce da yake hadithin wannan da ya rawaito ya yi magana a kan ta'am abinci nau'in abinci to sai abdullahi dan abbasin ya ce wa hasibu kulla shay'in bi manzilati ta'am lalle ina tsammanin kowane abu ma a matsayin abincin yake shi ma baya halatta a ɗauko shi ma'ana baya halatta a sai da shi har sai an ɗauko shi an kawo shi ƙarƙashin ikon wanda ya saya kaga wannan kenan abdullahi dan abbasin ya yi ishtihadi cikin abin da ya raiwaito to sai mawallafin littafi ya ce wa hadha alladhi hasibahu ibn abbasin qad sahha marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan abin da abdullahi dan abbasin Allah ya yarda da su ya yi tsammani din cewa hukuncin bai tsaya a kayan abinci kawai ba kowane abu ba haka hukuncin nasa yake ya ce kad sahha wannan ya inganta marfu'an ilan nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda ya dagu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ka'annahu lam yablughu tamkar dai wacce riwaya bata riski Abdullahi dan Abbasin ba kenan a wannan riwaya ga riwaya an hakim ibn hizam qala qultu ya rasulullah inni ashtari buyu'a فما يحل لي منها وما يحرم علي قال فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه kaga wannan ruwaya ta hakim ibn hizam marfu'a ce a can abdullahi dan abbasin ya ce wa ahasibu kulla shay'in bi manzilati ta'am bai ambaci cewa kowane abu ya shiga cikin hukuncin a lafazin annabi ba amma yana tsammanin kome din ma ya shiga ba abincin kawai ba to shine aka ambaci cewa ai abin da Abdullahi dan Abbasin yayi tsammanin ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hukuncin yake ma'ana bai takaita a abinci ba kowane abu ma baya halatta mutum bayan ya saye shi kuma ya saida shi ma wani har sai lokacin da ya dauko abin daga wajen wanda ya saya din ya dawo karkashin mulkinsa tukunna sai ya saida shi ne hakim ibn hizam ya ce na ce ya manzon Allah inni ashtari buyu'a ni ina sayan ababen sayarwa kaga nan wajen ya tara dukkan komai ba sai abinci ba ba cewa ce inni ashtari ta'aman ba buyu'a ababen da ake saidawa kayan saye da sayarwa sai ya ce fama ya hillu li minha menene ya halatta gare ni cikin cinikayya ta wa ma ya haramu alayya menene kuma ya zan haramun gare ni qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa masa cikin jumlar ababen da annabi ya ambata masa yace fa idhashtaraita bai'a fala tabi'hu hatta taqbida idan ka sai wani abin sayarwa kaga nan da aka ce bai'an ya kawo shi da siga ta umumi kowane abu da ake saidawa idan ka saye shi fala tabi'hu annabi ya ce kada ka saida shi hatta ta qabida har sai ka amshi abin tukun ya dawo wajenka kaga ana yawan yin kurakurai ko ana yawan yin kuskure to shari'a ta hana irin wannan salon cinikin kada ka sai da kaya sai ka ɗebo kaya alal aƙalli ko da baka ɗebo shi ka kawo rumfarka ba malamai suka yi ishtihadin cewa idan kai intikalinsa daga rumfar wannan ka fito da shi gefe ka ajiye misali a bakin hanya kafin a zo a ɗiba yanzu ya dawo ƙarƙashin ikonka yanzu baya ƙarƙashin ikon wancan ko ka fito da shi daga shagonsa ko daga rumfarsa ko ka fito da shi daga kamfani ka zo ka ajiye a waje kana jira a zo a yi dako yanzu ina aka sace kayan awa aka yi masata a shi dai mai kaya ba ni ba a mai kaya aka yi masata amma idan bai amsa ba fa sai aka zo aka wawashe shago awa ake wasata a mai shago aka yi zai ce kayana yana wajen mai shago to akwai wata illa kuma daban za mu ji yadda abdullahi dan abbasin da ya riski wannan hadisin bayan waccan ruwayar irin istikhrajin da ya yi na hukunci an tawusin an ibn abbas an samu daga tawus ibn kaisan shi kuma daga abdullahi dan abbasin Allah ya kara musu yarda kala yake cewa Ƙada Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Manifta a ta'aman, duk wanda ya sayi abinci, kaga dai rawayar ɗan Abbas ta sake tsayawa a kayan mai, a kan abinci. Manifta a ta'aman, duk wanda ya sai abinci fala ya bi'ahu to kada ya saida shi hatta yaktalahu har sai ya auna shi to me ake nufi sai ya auna shi kaya yana zube sai ka sayi buhu guda ko kwano ashirin ko abin da ya kama da haka to ba za ka ce kana da kwano ashirin a wajen wancan aje a ɗauka ba ka saida shi a'a je ka ka sa kwananka ka auna aunan da kai kamai juye shi daga cikin tsibin wannan kana auna kana zubawa a gefe yanzu wanda ka zuba a gefe fa naka ne haka ne ko to kaga alal aqalli auna shin nan da kai ka ajiye a gefe ya zama me ya zama mallakar ka ya zama mallakar ka ƙari kuma ka sake ta haƙiƙin abin da ka saya inda ka saye shi zubi ne kawai sabra juzam ne haka a zube to yanzu kaga ka auna ka san kwano nawa ne yake kunshi a ciki fa qultu li ibn abbas dawus yace sai nace ma abdullahi dan abbas lima don me ma'ana wai yana tambaya don me yasa wani bayani ne za a yi ba tuhumar maganar annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam wa rahimahullah a yana so a masa ƙarin bayani ne na hikimar da take kunshi a cikin wannan bayani idan har ka sai abinci to kada ka sai da shi har sai lokacin da ka aune shi ya zama naka faƙada sai abdullahi ɗan abbasin ya ce ala tarahum ya taba ya'una bin zahabi wata'amu murja'un bakka gani idan sun saida shi kafin su ɗiba ya tabaya'una bil zahabi kenan suna yin cinikayya ne da zinariya wata'amu murja'un alhali abincin kuma yana baya murja'un ai mu'akhkharun ba a riga an ɗauko shi ba an jinkirtar da ɗauko shi kun ga ya masa kamar tambaya ne amma an ya bashi wai abinda abdullahi dan abbasin yake nufi a nan kenan abinda ya sa aka hana shari'a ta hana kada ka sai da abinci bayan ka saya har sai ka aune shi ya zama mallakarka ko kuma wacce ruwaya ta hakim ibn hizam kada ka sai da kaya da ka saya har sai lokacin da ka ɗauko shi ya dawo wajenka. In har ka saida shi bayan da ka biya kuɗinsa a wajen wanda ka saya amma ba ka ɗauko ba, kuma yanzu ka sayar, me kenan ka sayar? Kaya ka sayar ko ku kuɗin da ka biya ka sayar. Mun gane? Wato sai zamanto tamkar kenan, yanzu mutum ya sayi kaya a wajen wani ya cake kuɗi ya bayar, ya sai kaya a kamfani ko a shagon wani dila ya cake kuɗi ya bayar, amma bai ɗau kayan ba. Sai kuma wani ya zo shi yana buƙatan kaya a wajen sai ce, aiko ina da kaya a kamfani, aiko ina da kaya a shagon wani, bandir kaza ko turmi kaza ko buhu kaza nau'i kaza nawa ka saya sai aka yi cinikayya yanzu sai ya saka ribarsa ai ba zai sai red ya saya ba haka ne ko sai ya saka riba inda ya saye shi naira dubu dubu ne sai ya ce yanzu kowace naira dubu za ka ba ni riban naira ɗari biyu sai aka ba shi riban naira ɗari biyu ya karɓi naira dubu da ɗari biyu a kowane item to yanzu kenan ya ba da naira dubu ne ya sai da naira dubu a matsayin naira dubu ɗaya da ɗari biyu ba kaya ya sayar ba don kayan bai shiga mallakarsa ba mun fahimta ko to wannan shi ne illar abdullahi ibn abbasin abin da ya istikhraji kenan ya istihadin fitar da shi a cikin wannan hukunci na waɗannan hadisai wannan kuma shine abin da yake makabuli a wajen malamai cewa baya halatta saboda wannan shi ne illatun nahayi kenan a lokacin da ka ɗauko kaya ka ajiye a wajenka ka kasa yanzu mallakar ka ne ba kuɗi ya riga ya zama mallakar wancan kaya kuma ya zama mallakar ka yanzu idan ka sai da kaya da ka saya a naira dubu ka sai da shi naira dubu ɗaya da ɗari biyu to yanzu kaya ne ka sai da shi muƙabilin dubu ɗaya da ɗari biyu ba kuɗi ka sayar ba saboda Allah ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ciniki Allah ta'ala ya halatta shi domin a lokacin da mutum ya sai kaya naira dubu ya sai wani abu naira dubu sai ya zo zai sai da shi wani ya sha'awa sai sai da masa shi naira dubu ɗaya da ɗari biyu matsala wanda ya sai wannan kayan shi zai ce na sai wannan abin nawa a'a ba shi da ya saya ba shi wannan sara ya yi naira dubu sai ya zo ya kasa kayan sai wani kuma ya zo ya saye kayan a wajensa naira dubu ɗaya ɗari biyu wancan da ya saya naira dubu ɗaya da ɗari biyu zai ce wannan kayan ƙimarsa nawa zai ce ƙimarsa naira dubu ɗaya ɗari biyu ne ko ba haka ba ne yanzu idan misali wannan hula a wajen wanda ya saye ta sai ya saye ta naira dubu ɗaya kai sai ka zo za ka saye ta ni kuma da zo sai ya saye ta naira dubu ɗaya ɗari biyu ni a waje na wannan hula a matsayin nawa take a dubu ɗaya ɗari biyu take kallon da nake mata kallon naira dubu ɗaya ɗari biyu ne mun fahimta to don haka wannan ya halatta kimarta ne yanzu ta canza amma kuɗi kimarsa baya canzawa kullum naira dubu a naira dubu take akwai yadda naira dubu za ta canja yanzu ta zama dubu ɗaya ɗari biyu a a naira dubu tana nan a naira dubu mun fahimci illar da ya sa aka hana riba kenan aka halatta kasuwa saboda kasuwa item ka saya commodity ne wani abu ne ka saya haja ce ita wannan hajar muƙabilin kuɗin da ka biya ne alhali kuɗi shi kuma kullum a tsaye yake darajarsa tana nan dinari dinari ne dirhami dirhami ne amma idan kaya ne to kaya yana canja farashi ana sa ana tafi da ni to don haka wannan shine dalilin da yasa aka hana sai da kaya har sai lokacin da mutum ya ɗauko kaya suka zamanto tare da shi wallahu ala abu na hudu cikin ababen da aka hana su a cikin shari'a albai'u ala bai'i akhihi mutum yayi ciniki akan cinikin dan uwansa wannan shari'a ta hana wannan yana cikin yin ciniki bai kammala ba suna ƙoƙarin daidaita sai wani ya zo ya kutse bagen ake yi ai ciniki za ka gana bagen ko wanda bai san yadda ake bagen bai je tiki zai ga yadda ake turka-turka a ciniki a kaɗan ƙara dai a na saye shi kaza na ƙara jaka kaza a ka ƙara dai ko misali a ce yanzu wani ya zo zai sai kaya akuya ce an ajiye sai ya yi ta yi sai aka ce ai baka mai da ta yi ba ma sai wani ya ce ni kuma zan saye ta kaza to wannan an hana yayin da shi wannan suna cikin tattaunawa ba su kammala ba sai wani kawai ya zo ya kutse ciki to shi ne abin da shari'a ta hana albaiwa ala bai'i akhihi annabi na umar an samu daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd kada ɗayan ku yayi ciniki akan cinikin wani wato kada sashen ku la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd kada sashen ku yayi ciniki akan cinikin sashi lokacin da wani yake cikin yin ciniki to kar kuma wani ya zo shi ya ce zai kutsa cikin wannan ciniki har sai ya ga inda aka dirka to wannan shine abin da shari'a ce tanadi imma ya ce zai saya imma ya ce zai sayar wannan duka shi ma bangare biyu ne la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd ko da misali a ce wani ne yake kokarin saya wani sai ya faɗa masa farashi shi kuma yana cewa a'a a rage masa wani shi kuma kawai sai ya zo ya ce zo waje na zo mu je shago na zan sayar maka kasar da yadda kake so da to wannan shi ma haramun ne an hana ba wai sai wanda zai zo ya ture mai saya ba ko da wanda zai zo ya ture mai sayarwa ne duka wannan shine abin da aka hana la yabi ba'abukum ala bai'i ba'abin duk bangare biyu an hana wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yas la yasumil muslimu ala sawmi akhihi Abu Hurairah Allah yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada mutum yayi tayi akan tayin dan uwansa saumu da sinu sun kai kashashe wato tayi kenan kada wani ya yi tayi akan tayin dan uwansa kamar siffar da na ambata a baya wani yana cikin yin tayi ana dan daidaitawa akan ciniki ana kokarin samun mahada kadan kara da yana karawa yana cewa a to ka dai rage ka sayar min kaza yace in kadan kara kadan zan saida ma kawai wani shi kuma ya zo ya kutsa ya ce a ni zan saya farashin da aka faɗa na farko din kaga yayi tayi ne a kayan tayin dan uwansa wannan haramun ne bai halatta ba shari'a ta hana a bari har sai lokacin da cinikin ya kaya wancan ya fita ya fasa ko kuma wancan ya riga ya yanke hukunci mai sayarwa ya ce malam ni fa farashi na kenan ko saya ko bari ya riga ya yanke hukunci wancan ya ci gaba da ta yi to tunda wannan ya riga ya makin abin nan ya ambaci matsayarsa to ba laifi bane ya ce to ni za na saya ina da bukata tunda wancan ya riga ya faɗa ya ce ko saya ko bari gaskiya to kaga alama kenan yanzu cinikin da ake ya kare ko wannan bagiyan din da ake ya kare to nan idan mutum ya shiga babu laifi mana yace wala ba'sa bi zalika fi bai'il muzayada amma tayin da zaka yi a cikin cinikayya wacce take ana ce da ita bai'ul muzayada to babu laifi babu laifi wani ya yi tayi kai kuma sai kai tayi sama da nasa a cinikin da ake kiransa bai'ul muzayada almuzayada ciniki wanda ake neman ƙari wato ciniki wanda mai sayarwa ƙari yake nema in an faɗi farashi sai cewa zai ƙara to wannan ba laifi bane idan wani ya ce ni na ƙara wani lokaci idan an zo yin auction da ake kiran auction ne da gwanjo ko idan an zo yin gwanjon kaya da irin da gwamnati take gwanjo yanzu ba sani ba ma ana yin gwanjon ne ko ba a yi ugu to za ka ga an saka chief auctioner babban wanda yake yin gwanjo za ga an saka shi ne wanda zai zo shi yanka shi ne wanda ya san kimar kaya kuma shi za a ba ma abin nan to duk masu saya kuma za su zo so wannan zai ce na na taya shi kaza na saye shi kaza in ya ce na saye shi kaza sai kaga an abin nan sai ya sake daga hannu ma'ana ba a yadda da na wannan ba daga hannun nan da aka yi ba a yadda da shi ba wani ya sake karawa sai wani ya ce na saya kaza to lokacin da aka gama yadda sai a kana kararawa ko kuma a buga guduma ciniki ya faɗa an sayar ma wancan kenan to kaga wannan nau'i ne na bai'ul musayada to babu laifi a irin wannan idan mutum yayi tayi akan tayin da wani yayi wani ya faɗa farashi shi kuma wani sai faɗi sama da nasa to wannan ba laifi bane amma idza kana yuridu shira idan har shi wanda yayi tayi sama da na ɗan uwan nasa shi ma yana nufin ya saya ne ba yana nufin ya ɓata ciniki ba qala ata ata'un ata'u yake cewa adraktun nasa na riski mutane ata'u ibn abi rabah waɗanne mutane ya riska kenan na'am sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi tabi'i ne adraktun nasa babban malami ne a makka bakar fata ne Allah ya ɗaukaka shi ya ce adraktun nasa na raski mutane ma'ana na raski sahabbai la ya rauna ba'asan ba sa ganin akwai laifi bi bai'il maghanimi fi man yazidu wajen sayar da kayayyakin ganima fi man yazidu ga wanda zai yi ƙari ga wanda zai yi ƙarin farashi wato kenan adawu yana cewa ya riski sahabbai idan an zo sai da kayan ganima akan bujiro da su ga muzayada ma'ana sai a auction dinsu wani lokaci idan abu ya zamanto ba zai rabo ba to shugaba sai ya sai da waɗannan kayayyakin idan ya sai da waɗannan kayayyakin abin da aka samu na kuɗi sai a raba shi a tsakanin wa sai a raba shi a tsakanin waɗanda suka yi yaƙi ko kuma a lokacin da aka riga aka raba ita ganima bayan an riga an raba ta waɗanda suka mamallaki ganima sukan zo su saida ta ba su da bukata na wannan abin da aka ba su to sai su sayar kuɗin suke da bukata to idan sun zo saidawa sukan bujiro da shi a irin wannan salo na bai'ul muzayada to shine yace ya raski sahabbai ba sa ganin akwai laifi kayayyakin ganima in an zo saida su a bujiro da su a irin wannan salo na muzayada neman wa zai ƙara mun fahimta ko to don haka nan a bai'ul muzayada babu laifi idan an yi ƙari a kayan tayin da wani ya riga ya yi. Wannan kuma dalilinsa ya tabbata cikin wani hadisi, wanda Imam Turmudi ya rawaito, hadisi ne daga Anas ɗan Malik. Wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bujiro da sayar da wani abu, wato alhilsu wal qadah annabi ya ce, "Man yashtari hadha alhilsa wal qadaha man yashtari hadha al-hilsa wal qadha wa zai sayi wannan al-hils al-hilshi na wannan shimfidi dan karami wanda ake sanyawa a kayan raƙumi kafin a dora sirdi a kai shine ke so mu hawa saboda kas sirdin ya ji masa rauni to shine hils to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi gwanjon waɗannan yayi auction din su yayi tallan su da kuma alƙadah wato ɗan kaman akushi haka kofi na na na abin na ƙarfe to annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai asali a wata riwaya wanda ba ta imamu tirmidhi ba wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nema a taimaka masa yana nema ba shi sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi ya ce akwai abin da ka mallaka sai ya ce ya rasulullah ban mallaki komai ba sai wannan dan shimfidin da ake dorawa jikin rakumi ba kuma rakumi yake da shi ba sai kuma wannan dan akushin sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kawo su sai ya ce ka sai da waɗannan abubuwan tukunna ka je ka yi amfani da su idan wannan ɗin bakka da shi tukun sai ka zo ka nemi sadaka amma tunda kana da wata madafa kar ka nemi sadaka sai annabi ya gaya masa haka to shine sai annabi ya ɗaga wannan cikin mutane shine ambata ya ce man yashtari hadha al-hilsa wal qadah wa zai sai wannan ɗan shimfiɗin da ake ɗorawa kai rakumi kafin a sa sirdi da kuma wannan kofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shine ya masa talla fa qala rajulun sai wani mutum yace akhadtu ha bi dirhamin na saya da dirhami ɗaya ya manzon Allah sai annabi sai bai ce masa komi ba sai waiwaya yace man yazidu ala dirhamin wa zai yi ƙari akan dirhami sai wani mutum ya ce ya manzon Allah na saye shi dirhami biyu sai annabi ya ce to gashi kawo dirhami sai annabi ya sayar masa dirhami biyu wannan muzayada ne ko ba muzayada ba muzayada ne ashe bai'ul muzayada ya halatta eh abu ne wanda yake malamai sun ijma'i wajen halaccinsa don haka shi irin wannan ba wai an yi tayi ne a kayan tayin wani ba a'a ai a lokacin da ake cikin ciniki sai a ce sayar mushi kaza sai aka ce gaskiya ya fi haka gaskiya ya fi haka ka sayar mun mana yace a gaskiya sai ka ƙara yanzu an aminta da cewa an sayar masa ba aminta cewa an sayar masa ba kuma an riga an nuna masa cewa sai ya ƙara wannan bai amince ba ballantana idan yayin bayanin irin abin da wasu 'yan kasuwa suke cewa gaskiya babu hali haka ba zan sai wani ma sai ga ya karɓi kayan kawai sai ya aje inda kana yana hannunka kana duba sai kawai karɓa sai ya aje sai ci gaba da waɗansu customers ɗin alama kenan bai amince ya sayar maka hakan ba to a nan wajen dan wani ya ce zai saya a wannan farashin musamman idan abin guda ɗaya ne wannan ba laifi ya aikata ba amma a lokacin da ake cikin daidaitawa ana cikin magana kuma suna kokarin su haɗu waje guda wani zo ya kutse dan ya bata to shine abin da aka hana ballantana ko mutum ya ce a kawo ƙari wa zai saya sama da haka to kaga wannan ƙarara ya nuna musayada yake nema to shi saka akan wannan mas'ala na bai'ul musayada malamai suka yi ijma'i a kayansa imamu shaukani ya rawaito saboda idan muka lura da ita wannan ruwaya wadda adawa ibn abi rabaya ambata duk da cewa ya ambaci asar ne wanda ya ambaci abinda sahabbai suke aikatawa ba wai ya rafa'a shi bane ba ya rafa'a shi bane da yace la yarawna ba'san bibai'il maghanimi fi man yazidu kuma akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da ganima Abu Dawud ya rawaito wancan wancan hadisi cewa kada a sai da ganima har sai lokacin da aka raba ta saboda in ba a raba ta ba ai mallakar jama'a ne baki daya to amma lokacin da aka riga aka raba to shine mutum ya mallaki nasa wanda zai je ya sayar to waɗansu malamai suna taskancewa wannan sai da kayan ganima ko musayada wajen sai da kaya ya takaita ne kawai a kayan ganima da kuma gayan gado kayan ganima da kayan gado kamar yadda wata waya ta ishara zuwa gare shi to sai suka takaitar da shi akan haka to wannan a cikin wannan matsala ne wasu malamai suka ambata kamar yadda imamu shaukani ya kawo cikin nailal autar ya hakaito daga ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki al-andalusi rahimahullah yana cewa la ma'ana li ikhtisas al-jawaz bil ganimati wal mirath babu ma'ana idan an ce an kebe bai'ul musayada ga ganima kawai ko kuma kayan gado domin asalin hatta wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Dawud ya rawaito bai nuna cewa ba za a yi bai'ul musayada ne cikin kowane kaya ba in ba kayan ganima ko kayan gado ba Allahumma illa abinda hadisin ya nuna kada a sai da kayan ganima ne har sai lokacin da aka yi min har sai lokacin da aka raba shi Allah ya samu dace mane cewa amma idza lam yurid shira'a wa sawama bi ziyadati li yantafi al ba'i'u fala yajuz amma idan mutum ba yana nufin ya sai kaya bane wa sawama bi ziyada sai yayi tayi yayi kare akan tayin da dan uwansa yayi liyantafi alba'i'u saboda mai sayarwan ya amfana kamar yadda ‘yan kore suke yi ko? to fala ya juz wannan bai halatta ba wani yana cikin yin ciniki ya ɗan tuke cinikin bai yiwu ba ya ɗan koma gefe amma kuma yana yi haka yana ɗan waiwaya yana kallon kayan musamman dabbobi yana yana dan yana dan kallon kayan yana kokarin komawa cinikin sai wani ya zo shi ce nawa aka taya wannan ya kuma san abin da wancan din ya taya aka hana sai a ce masa kaza ne to shi kuma sai ya kari sai a ce albarka sai ya sake karawa wancan ne ya ce albarka sai ya sake wani kari duk suna yin wannan ko ba saya zai yi ba dama haɗin baki ne don asara wancan din ne to kaga wancan yanzu ya fahimci kenan shi zai ga kamar darajar kayan ta wuce yadda aka ƙara akan nasa kaga yayi ne kawai don mai sayarwa ya amfana to irin wannan bai halatta ba mutum ya zo kawai ya taya kaya ba wai don ya saya ba sai don ya zara wani to wannan shi ma haramun ne fala ya juzu da anna hadha huwa najis najish alladhi naha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama shine an-najash najash shine zari wato azara mutum cikin ciniki ya tsammata haka farashin yake alhali ba haka bane yadda yan kore suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan cikin wani hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda وقال ابن ابي اوفى ابن عبد الله ابن ابي اوفى رحمه الله yake cewa annajish akil riban kha'inun ibn abi aufa yana cikin malaman tabi'ai yana cewa ai annajishu duk wanda yake mai yin zari dan kore kenan akil riban to fa shi mai ce riba ne kha'inun kuma mahayinci ne to ba wai mutum ya zo ya yi ta yi don mai saya ya amfana ba wani lokaci akan zo a yi ta yi don a cutar da mai sayarwa suna yin haka sukan yi tayi ba wai don mai sayarwan ya amfana ba akwai masu yin tayi don su zara mai saya saboda mai sayarwa ya amfana to akwai waɗanda kuma suke zuwa su yi tayi don su cutar da mai sayarwa su hana shi sai da kayansa su halar da shi musamman idan sun yi tayi ba a sayar musu ba to sai su yi ta yin ta yi sama da farashin kaya sun san kuma hakan ya wuce farashin kaya suna yi to wannan shi ma bai halatta ba don cutarwa ne kaya ne wanda sun riga sun san tabbas dabba ce sun san kudinta ba zai wuce naira dubu hamsin ba misali misali ne na bada ai dubu hamsin ka yanzu ya wuce abin nan kudin dabbobi alayya ai mun san cewa dubu hamsin bata kai ta sai dabba ba Allah ya nuna mana zamanin Allah ya kawo sauki to kaddara misali yanzu a ce bujimi farashinsa dubu hamsin ne sai suka zo suka yi ta yi dubu arba'in sai ba a sayar musu ba sai ka ƙara uku ba a sayar musu ba to in sun ga dama sai su ce sai su dinga tafiya suna tafiya sai su kai dubu sittin ko kuma ma wani in ya zo tayin farko wani daban in ya zo sai ya taya dubu sittin ya sake ƙara biyar to su koyawanci fulani suna da al'adan ta yin farko da nabi ba za su sallama ba sai an yi ta ja balle lokaci guda in ka taya kaya ka yi ƙari mai ɗan yawa a ba za su sallama maka ba don gani za su yi kamar dama kayan nasu yana da daraja da ta wuce haka to kaga nan an zara su ne farashin kayansu sam bai wuce dubu hamsin ba amma yanzu an taya shi har dubu sittin da biyar saboda keta to su kuma sai suka yi har yamma har magariba ba su sai da kayan ba don kowa ya zo za su mai da su ce sittin da biyar aka taya sai su nemi wanda alal akalli zai mai da ta yi shi ko mai tsara kullum in ya zo ya san kayan bai wuce dubu hamsin ba don haka ba zai saya ba ya san tabbas kayan bai wuce dubu hamsin to ba zai saya ba daga ya zo an ce masa dubu sittin da biyar aka ta sai ce a'a sai ya gaba kaga yanzu wannan amfanar da mai sayarwa aka yi an yi ne don a cutar da shi wallahi suna haka har yan cori ma suna yi har yan cori suna yi su taya kaza sama da masu tarewa kafin mutum ya isa in asalin inda ake sayarwa masu tara akan hanyar nan in suka yi suka yi suka yi ba sai da musu ba sai su masa wani tayi mai yawa tunda su sun san lokacinsu sai ce a albarka ka dai dan kara wani lokaci in ya juya ce to kawo kudin sai ce a shi ya fasa to kaga yanzu shi wancan an dora shi akan wannan dan haka yana zuwa cewa zai ce kaza aka taya dan a wahalar da shi to wannan shi ma bai halatta ba haram dan cutarwa ce to amma sali dai annajishu shine azara mutum domin ya tsammaci farashin kaya ya kai kaza alhali bai kai ba saboda amfanar da mai sayarwa irin yadda yan kore suke yi to wannan haramun ne shari'ar musulunci ta hana kaga ibnu abi aufa yace duk mai yin haka to abin da zai samu na dan abin da za a bashi ya ce riba kuma a matsayin mahayinci yake a shari'ar musulunci Allah ya dace da mu na gaba wanda abin da aka hana shari'a ta hana cikin nau'in kasuwa shine bai'ul ina wani nau'in ciniki da ake ce da shi bai'ul ina wa huwa wannan nau'in ciniki shine an yabi a shay'an min ghairihi ya sai da wani abu ga waninsa bi tsamanin mu'ajjalin da farashi wanda yake ba lokacin za a biya ba wato ya sai da masa shi bashi ke ya sai da kaya bashi wa yusallimahu ila al-mushtar kuma ya bada kayan ga wanda ya saya ya sai da masa kaya bashi ya dau kayan ya bashi thumma yashtariyahu sannan kuma sai ya sai kayan qabla qabdi thamani kafin ya amshi kudin kayan sai saye shi bi tsamani na ƙadin aƙalla min zalikal ƙadar da farashi na kuɗi wanda ya gasa gwargwadon abin da ya saida masa. Mun gane irin wannan nau'in cinikin ko? Shekaru da yawa, wallahi na san waɗanda suke irin wannan nau'in cinikin. wanda na fara gani yana yi a wani gari ne sannan a nan garin ma na san wasu wanda suke yin wannan cinikin a da ba san koyin sun daina ba Allah shirar da mu gaba ɗaya yawanci kuma a ma'aikata ake yi ka san ma'aikaci shi ne shi bai san ciwon kansa ba komai ma karwa zai shi dai in dai za a ce bashi ina tsammani wato bahaushe bai kyauta ma bai kyauta ma ju'ulin da ake ba wa ma'aikaci ba, da ya sama masa wani suna, ina ga shi yasa sunan ya bi shi, sai ce masa albashi, ba haka ake cewa ba? Albashi, ka ɗauki alɗin a matsayin mu'arafa, mu'arafa ce aka yi, albashi, kawai bashi ne, to don haka sai bashi ya dinga bibiyan mai cin albashi, kaga ba a kyauta ba ko? da a sama masa wani suna mai daɗi mana suna mai albarka sai aka ce masu albashi ko da yake ni ba masa na hausa ba ne ban san dalilin da ya sa aka sa masa albashin ba amma dai ni kawai na ishtikakin bashi daga cikin albashi kuma sai bashin yake bin masu albashi sai su ɗauki atamfa ko su ɗauki buhun gero sai a bawa mai mai albashi dama ƙarshen wata ya zo ya biya sai ce a sake bashi buhu biyu sai a ɗauko littafi sai a rubuta buhun dawa ɗaya buhun gero ɗaya a farashi naira kaza naira dubu biyar biyar misali wannan dubu biyar wannan dubu hudu da ɗari takwas dawa gero dubu biyar alhali farashinsa a kasuwa wannan dubu hudu ne wannan kuma dubu hudu da ɗari biyu kaga an ƙara masa ko yanzu na dubu biyar in dubu ɗaya ɗari biyu ne aka ce masa dubu biyar kaga an ƙara masa ɗari takwas dawa kuma kuɗinta naira dubu hudu ne ai dubu uku da ɗari takwas sai aka ce abin nan ko dubu hudu sai sai aka ce ma dubu hudu da ɗari takwas kaga nan ma an ƙara ɗari takwas a rubuce ne ba a rubutawa za a yi wallahi ba a ɗauki buhun ba shi kuma sai ya ce to abin nan in kuma kudin kake so to ai sai a baka sai ce to ni dama mai zai ai wallahi bukata nake da shi ko kuma ɗauki a tamfa sai a bayar an sai da masa ita dubu biyar a ce to ina kudin kake bukata ya ce ce to bari ba mu shiga cikin gida shi wancan ɗin kenan da sani a wani garin to ba mu shiga gida watakila mata za su suna da bukata idan ya shiga kuma sai hudu ya ce to wallahi sun uku da biyar suka taya eh uku da biyar suka taya habawa ba dai kuma yanzu abun dubu biyar a saye shi uku da biyar sai to to ba an ci bakin su ba ban a rubakin su in ci musu albasa an ƙara jaka to a ƙarshe dai sai a karkare an sayar da dubu hudu ko kuma an sayar da dubu uku da ɗari bakwai shi kuma an sayar masa dubu biyar bashi kuma nan take kuma ba aka saya ba wannan shine nafsul ina nafsul ina na san ba ni kaɗan san ana yin irin wannan ba ko Allah shirar da al'umma to wannan haramun ne a kasuwa haramun haramun ga hadisi wanda Abu Dawud ya rawaito ingantaccen hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tabaya'tum bil aina duk lokacin da kuke yin cinikayya cinikayya na aina irin wannan salon da muka ambata mutum ya sayi kaya ai ya sai da kaya bashi zuwa ga wani lokaci kuma kafin ya karɓi kuɗin sai ya sayi kayan da farashin da bai kai yadda ya sayar ba wannan shine bai'ul ina annabi ya ce matukar kuna yin haka wa akhadtum aznabal bakar kuma kuka riki bindin shanu ma'ana ba ku da aiki sai noma wa raditum bizar'i kuka yarda da shuke-shuke kawai ko dai ku samu abinci ba ku da aiki sai ku je ku yi huda shuka gona shine damuwar ku ko dai a samu kudi wa taraktumul jihada kuka bar jihadi kuka yi watsi da shi ba ruwanku da hidimar ɗaukaka addinin Allah kaga dai bai'ul ina ana son kudi ne yazo aje kawai a damu da hidimar gona babu hidimar addini to wannan kuma shi ma kudin kawai aka sa a gaba a ci dai wa taraktumul jihada kuma kuka bar jihadi sallallahu alaikum dhullan to sai Allah ta'ala ya mamaye da kaskanci akan ku sai kaskanci ya mamaye ku sai Allah ya sanya kaskanci ya mamaye ku dhullan kaskanci la yanzi'uhu kuma Allah ba zai tuske muku ya cire muku wannan kaskancin ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo zuwa ga addinin ba ana nufi idan mutane suna bai'ul ina sun damu da hidimar gona cewa sun bar musulunci bane a abin da ake nufi idan har mutane suka zan duniya kawai suka sa a gaba kuma suna yin bai'ul ina domin yana daga cikin manya-manyan nau'in riba, kasan ita ma riban mataki-mataki ne, a riba bid'un wasu tuna shuba, ɓangarori ne guda sittin da ɗoriya, mafi ƙarancinta ga zunubi shine mutum ya tara da mahaifiyarsa. To me za a yi da riba? Duk abin da aka samu a riba ya zamanto hasara. to matukan mutane suka sa riba a gaba a cikin kasuwa riba ba su da damuwa sai abin da za su ci ɗaukaka addinin Allah ba damuwarsu ba ne za a walakanta addini ba mai kare shi addini bai samun tagomashi a wajensu to ku Allah ta'ala zai jefa musu kaskanci domin yanzu tamkar waɗanda suke watsi da lamarin addini ne suka fuskanci duniya shi yasa aka ce ba za a ɗauke musu ba hatta tarji'u ila dinikum sai kun dawo zuwa ga haqiqatud din wanda yana daga cikin ginshikai na addini jihadi ɗaukaka addinin Allah subhanahu wata'ala ba wa addinin Allah kariya yaɗa shi cikin al'umma wannan yana daga cikin manyan al'amura da suke sa bayi su samu ta goma shi wajen ubangijinsu to kaga wannan bai'ul ina yana jawo mutane kenan kaskanci a cikin rayuwa kuma Allah ta'ala yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab ku kiyayi fitina saba ma Allah wanda idan musibar ta tazo azabar ta tazo ba ta shafan waɗanda suka yi zalunci su kadai sai ta hada da wanda ya ci da wanda bai ci ba wani bai ci ba bai sha ba sai ta hada da shi sai an je kiyama kuma tantance to don haka ku kiyaye irin wannan fitina don haka bai'ul ina yana daga cikin abin da yake jawo al'umma fitina baki daya nau'i na gaba cikin ababen da aka haramta shine bai'ul ajali bi ziyadatin fi saman cinikayya wanda za a yi shi na ajali ciniki ne na ajali an sai da kaya zuwa ga wani lokaci bi ziyadatin fi thamani kuma za a yi ƙari a cikin farashin da yake athamanul hali shine bai'ut taqsid amma wannan abin da yake cikin karkashin wannan kafin mu karanta ya kamata ne shimfiɗa shi mawallafin wannan littafi almajin Sheikh Nasiruddin Albani ne wannan fahimtar Sheikh Nasiruddin Albani ne akan mas'alar bai'ul taqsid ya kawo wanda fahimtar Sheikh Nasiruddin Albani ta saba ma fahimta na malamai waɗanda suke mu'asirai da malamai ma jumhur mun gane wannan shimfiɗar bai'ut taqsid shi Sheikh Nasiruddin Albani ya ce bai'ut taqsid ita ce nafsu bai'ul ina alhali malamai kuma sun jaza bai'ut taqsid da yawa daga cikin malamai sun jaza bai'ut taqsid saboda shi asalin at-taqsid yafi bayyana ne a yanzu abinda za a ce bai'ut taqsid shine a saida ma farashin kaya kaza ne naira dubu hamsin ake sayarwa farashinsa kenan a kasuwa naira dubu hamsin wala Allah ka samu ragin naira dubu ko kuma ka samu ƙarin naira dubu amma dai farashinsa dubu hamsin shi ne a samanin hali to da aka zo za a saida maka za a saida maka kai yanzu bayan za ka biya kuɗi ba kana so a baka bashi ne bashin nan kuma za ka biya shi ne wato taksitan munajjaman kenan lokaci lokaci musamman kamar yadda ma'aikata suke yi a basu bashin mashin ko a basu bashin wani abu kuma a kowane wata za a dinga ciran wani abu to kaga wannan shine ya biya shi taksid to sai kaga farashin da za a bayar na wannan abin da za a saida musu din farashinsa ya ɗara farashin da ake sayarwa a kasuwa menene halaccin wannan bayani ne mai tsayi sai wani darasi insha Allah na dai mana shimfiɗa maji shin ya halatta ko bai halatta menene abin da malam ya ambata mana a cikin littafi menene madogara a kayan abin da suka ambata sannan in akwai abin da ya akkasa haka wani bayani ne malamai suka yi su ko mai madogararsu muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu Allah da wanda muke kuskure Allah ubangije ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum